أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما مسلمي تي قبل كراتن دميكيا وأن للتايم البركة فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد يومنا عشرون دا هدو دوات محرم هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادا دبو دا داري هدو دا أربعين دا بير وان دي دي دي da sha biyu ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku sati da ya gabata mun tsaya kan faɗan malam da ya ce wa amma haula mushrikun fa taqadu fi ahli al-quburi wa fil mashahidi ma huwa azam min dhalik وجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات سبحان الله عما يشركون وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه ina ga sati da ya gabata akan wannan gaba muka tsaya za mu tashi fadan malam da ya ce wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala malam wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi cewa qauluhu fabtagu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilayhi turja'un Allah madaukaki na cewa fabtagu inda Allahi rizqa idan kun tashi neman arziki to ku neme shi wajen Allah madaukaki wa'buduhu kadaitar da shi da bauta washkuru la kuma ku gode mishi a bisa ni'imomin da ya muku ilaihi turja'un ya zuwa ga Allah ne ake mayar da ku ya amuru ibadahu bi ibtigha'ir rizqi indahu wahda a wannan aya Allah madaukaki na umarnin bayan shi su nemi arziki wajen shi shi kadai domin ba wanda ya isa ya arzita wani sai Allah madaukaki wannan shine haƙƙin Allah a cikin rububiya duna ma siwa kakku roki arziki wajen kuma bayan wani mimma la yamliku lahum rizqa min as-samawati wal ardi shay'a wanda bai mallaki bai mallakan musu ba wani arziki daga sama cikin sammai ko kasai ko da kankane ne fa taqdimu zarfi yufidu al-ihtisas gabatar da zarf na zaman to na karantar da mu wannan keɓantuwa ne domin Allah maɗaukaki ta yi fabtagu inda Allah rizq wa abuduhu wa shukurula ilaihi turja'u قال وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص sannan ku bautawa Allah maɗaukaki na daga abinda aka raba na gamamman abu a kan abin da ya zamanto bantacce ne da ina bitiga a risk indahu min al'ibadati lati amara biha domin neman arziki wajen Allah maɗaukaki na daga nau'i na ibadar da Allah maɗaukaki ya yi umarni da ita kuma sai aka bayan haka an yi umarni a nemi arziki wajen Allah sai Allah maɗaukaki ce wa abudu nan sai aka raba abin da ya zamanto gamamme ne na bauta ga kan abin da ya zamanto keɓantacce ne. قال العماد بن كثير محمد بن كثير رحمه الله yake faɗi a cikin tafsirin shi fa'buduhu fabtahu ai fatlubu ana nihin ku nema inda Allahin rizqa ku nemi arziki wajen Allah madaukaki la inda ghairihi sabanin wajen shi li'annahu al-maliku la domin Allah madaukaki shine mallaki arziki wa ghairuhu la yamliku shay'an min zalik kuma bayan Allah maɗaukaki bai karɓi wani abu bai mallaki wani abu kuma bayan wannan wa abuduhu kuma ku bauta mishi ai akhlasu akhlisu lahu al-ibada wahda la sharika la ku tsarkake mishi ku kadaitar da shi da bauta shi kadai baya da abokin tarayya a cikin wannan bauta washkurula ku gode mishi ai alama an'ama alaikum absa abinda Allah madaukaki ya muku ni'imar ilaihi turja'un a yawmal qiyama ya zuwa ga Allah ne madaukaki za a maida ku ranar qiyama fa yujaza kullu amalin kullan kullu amilin bi amali aw fa yujazi Allah Allah ya sakautawa kullu amilin kowane mai aiki bi amalihi da aikin shi قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له من, مما من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الله مدوككية ومن أضل ai babu wanda ya hibata mimman ya du'u min dunillah kamar wanda yake roƙon wani Allah madaukaki yake bautawa wani Allah madaukaki min dunillah kuma bayan Allah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba zai karba mai ba abin da ya roƙa har zuwa tashin kiyama wa hum an du'aihim su kuma abeban da ake bautawa game da addu'a wannan ko roƙon wannan da ake musu ghafilun rabkananu ne san ba ma ana roƙonsu wai za hushiran nasu idan ranar kiyama Allah maɗaukaki ya tada mutane kanu lahum a'da'a wannan gumaka za su kasance mikiya ga waɗanda suke bauta musu kanu bi ibadatihim kafirin kuma za a wayi gari wannan bauta da suke musu za su yi musunta su cewa bautar wannan da ake mu malam yake cewa nafa subhanahu an yakuna ahadun adallu mimman yad'u ghaira Allah ya kore wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya ya kore cewa babu wani wanda ya hibace bata ga wanda zai kirayi wani Allah madaukake roke shi ana nihin roko na bauta وأخبر أنه لا يست... لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة كما يباد لاباري تشيوا ونن أبن دا أكي روكو تبايا كربا مشي يزوها غا أبن دي نيما دا غريش حتى شن قيامة والآية تعم كل من يدعى من دون الله wannan aya ta haɗa dukkan wanda ake roƙo ake bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki كما قال تعالى كما يند الله مدوككي نا cewa قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا من دونه ومكم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه روكي kace musu manzo sallallahu alaihi wasallam ud'u alladhina za'amtum min duni ku roki wanda kuke rayawa kuma bayan Allah madaukaki fala yamlikuna kashfa dur ankum wa'annan wanda wa'anda kuke roko ba su mallaki ba ho yaye muku wata cuta ko cutarsuwa game da ku wala tahwila ko kuma idan wannan cuta ta same ku ba su mallaki ba su yaye muku ita su karkatar da ita wa fi hadhihi al-aya cikin wannan aya akhbara annahu la yastajibu Allah madaukaki ya bada labari cewa bayya karbawa wa'annan wa'anda ake roƙon su ba sa karbawa wa annahu ghafilun an du'a'i an da'ihi kuma wannan abin da ake roƙo rabkananne ne ga wanda yake kiran shi wa idha hushira nasu a lokacin da aka tada mutane kanu lahum a'da'a za su kasance musu miƙiya wa kanu bi ibadatihim kafirin fatanawalat al-ayatu kulla da'i wannan aya sai ta kumshi dukkan wanda ake kira wa kullu mad'u da'in wa kullu mad'uin min dunillah da'in da wanda ya ta kumshi dukkan wanda yake kira ismu fa'il wa kullu mad'u mad'uin da wanda ake da dukkan wanda ake kira min dunillah kuma bayan Allah madaukaki قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قوله محمد بن جرير الطبري وند رحمة الله تقار تبتا أغريش يفدي تفسير شي جمد فداء الله مدوككي وإذا خشر الناس كانوا لهم عادا يقول تعالى الله وند يدوكك ذكر وند أنبتا شي يدوكك وإذا جمع الناس إذا أن تتر متاني ليوم القيامة غران القيامة في موقف الحساب matsayi na hisabi kanat hadhihi al-alihatu allati yad'unaha fi dunya wannan alloli wanda suke bautawa a nan duniya lahum aada za ta kasance musu mikiya li'annahum yatabarra'una minhum domin wannan alloli za su kubuta su barranta daga wa'anda suke bauta musu wa kanu bi ibadatihim kafirin yaqulu ta'ala dhikruhu Allah maɗaukaki wanda ambatan shi ɗaukaka na cewa wa kanat alihatuhum allolinsu za ta kasance allati ya'budunaha wadda suke bauta musu suke bauta mata fi duniya bi ibadatihim jahidina za su yi musu su ce a'a mu ba mu ba mu suke bautawa ba suna bautawa da wani abu li'annahum yaquluna yawmal qiyamah domin za su yi kasan gumaka ko allolin da suke bautawa za su faɗi ranar kiyama ma amarna bi ibadatina mu ba mu yi umarni ba a bauta mana wala sha'urna bi ibadatihim kuma a lokacin da suke bauta mu ba mu san ba ma suna bauta mana iyana tabarra'na ilaika Allah madaukaki mun ta mun barranta da su ya zuwa gare ka minhum ya rabb ya rabbana ya ubangijinmu كما قال تعالى كما يندى الله مدوككي ناتشوا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا Allah maɗaukaki na cewa wa yau mai hashuruhun ranar da Allah maɗaukaki zai tattara su a ardul mashar wa ma ya abudu na min dunillah da abin da suke bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki na gumaka fa ya ƙulu Allah zai ce musu a antum adlaltum ibadi haula yanzu ku ne kuka ɓatar da bayina wa'annan amhum dallu sabil ko kuma su da karan kansu ne suka bar tafarki mai kakke suka ɓace ƙalu subhanak gumakan nan ko allolin nan za su cewa Allah Allah maɗaukaki ka tsarkaka daga dukkan tawaya ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya ai bai dace ba gare mu a ce mun raki wani alloli kuma bayan wasu waliyai masoya kuma bayan ka Allah maɗaukaki walakin sai dai mata'atahum kajiyar da su daɗi wa aba'ahum da mahaifansu hatta nasu zikira har aka wayi gari sun mance ambatanka Allah madaukaki wa kanu qauman bura kuma sai suka kasance mutane ne halakakku qala bin jarir muhammad bin jarir at-tabari rahimahullah yake cewa yawma yahshuruhum wama ya'buduna min dunillah minal mala'ika ranar da zai tada su da abin da suke bautawa koma bayan Allah maɗaukaki minal mala'ika na mala'iku wal ins da mutane wal jinn da aljannu wa saka bi sanadihi an mujahid ya koro da isnadin shi zuwa mujahid qala isa wa uzair wal mala'ika ana nihin kuma abin da suke bautawa koma bayan Allah shine isa alayhi salam da uzair alayhi salam wal mala'ika da mala'iku ثم قال يقول تعالى ذكر wanda ambatan shi ya ɗaukaka shine Allah na cewa qalatil mala'ikatu a wannan rana mala'iku za su ce allazina kana ha'ula'il mushrikuna ya'budunahum wanda wannan mushrikai suke bauta musu min dunillah kuma bayan Allah madaukaki wa Isa haka shi ma zai ce tanazzahna tanzihan laka ya rabbal ya rabbana tsarkaka ka ko tsarkake ka ya Allah madaukaki ubangijinmu wa tabri'atan kuma kubuta mimma adafa ilaina ya zuwa ga abin da aka raba ya zuwa gare mu ha'ula'il mushrikun na abin da wa'annan mushrikai suka raba ya zuwa gare mu na wannan bauta ma kana yanbaghi lana bai dace ba gare mu an nattakhidha min dunika min awliya a ce mun raki wasu waliyai kuma bayan ka Allah madaukai nuwalihim wanda zamu jubunce su anta waliyuna Allah madaukaki kai ne mujibincin mu min dunihim kuma bayan su a nan maganan malam ta ƙare. Ƙultu a sharih malam ya ce, wa aksar ma yi du'a fil kitabi wa sunna, mafi yawancin abin da ake awaitar da addu'a a cikin alkur'ani mai girma da sunna mazala sallallahu alaihi wasallama, walluga da halshe na larabci, wa lisanin sahaba da halshen sahabban mazala sallallahu alaihi wasallama, wa man ba'dahum da wanda suka biyo su baya minal ulama' na malamai fi su'ali wa talab ana awaitar da addu'a ne a cikin roƙo da neman wani abu kama qala ulama min ahli lugha kama yanda malaman lugha suka ce wa ghairuhum da wani as-salatu lughatan addu'a abinda ake nihi da sallah a halshe na larabci shine addu'a wa qad qala ta'ala kuma tabbat Allah madaukaki ya ce والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير abinda kuke bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki to bai mallaki ba daidai da titmir wannan ɗan zare wanda yake cikin dabino in tad'uhum la yasma'u du'a'akum idan kuka roƙe su ba sa jin roƙonku walau sami'u mastajabu lakum kuma idan suka ji hallo ba sa karba muku domin ba sa biyan muku ba sa biya muku bukata wa yawmal qiyamat yakfuruna bi shirkikum ranar qiyama abeban da kuke bautawa za su kafircewa wannan shirka da kuke yi da su wala wala yunabbi'uka mithlu khabir kuma ba wanda zai baka cikakken labari ka wanda ya zamanto masani ne da abin da zai bada labari قل من ينجيكم من من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا كشي مسلم صلى الله عليه وسلم من من ينجيكم من من ظلمات البر wane ne wanda zai tsiratar da ku daga dukwan doron ƙasa walbahari da duhun a kogi ta durunahu wanda kuke roƙon shi ta kuna masu ƙasƙantar da kai wa kufiyatan kuma kuna yi a ɓoye ba tare da bayani ba tare da bayyanawa ba. Wakala haka Allah maɗaukaki ya ce, Wai za masal insana durrun da'ana lijambe, au ka'idan au ka'ima, haka a lokacin da cuta ta samu mutum za ka ji iya kiranmu lijambihi iya gehe a kwance, au ka'idan ko iya zamne, au ka'ima ko iya tsaye, da wata musiba ta samu mutum za ka ga ya koma ga Allah maɗaukaki, ko da a can iya lahiya ba ruwan shi da Allah, amma idan wani bala'i ko ta cuta ta same shi, za ka ga ya koma ga Allah maɗaukaki kuma haka halin mushirkai suke. Mushirkai da zaran sun shiga cikin kogi suka ga igiyar ruwa tana yin ƙasa da sama da su, za ka ga suna tsarkakar da Allah maɗaukaki da bauta. Amma kuma da zaran sun komo doron ƙasa sai zamanto ka same su suna shirka da Allah. وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض zaka ga mutun da zaran wani sharri ya same shi zaka same shi mai yawan addu'a ne ya kama addu'a ba el kadan ba wakala Allah madaukaki na cewa la yasamul insanu min du'a'il khair wa in masahu sharru fayusun qanut mutum bayya kosawa da roƙon alkhairi arziki da lahiya da ‘ya'ya da mulki mutum baya kosawa da roƙonsu, wa in masahu shar, amma da zaran wani sharri ya same shi rishin daɗi, fai'usun za ka ji za ka same shi mai jirshin jin daɗi ne kanutun mai ɗebe kamna daga rahama Allah maɗaukaki wakala Allah maɗaukaki na cewa idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku kuma ya karba muku wannan addu'a da kuke yi wa fi hadithi Anas marfu'an ya zo a cikin hadisin Anas da Malik wanda ya dangana wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addu'a mukhul ibada addu'a ita ce bargon ibada sai dai wannan hadisi na da rauni kamar yadda mala ya ce akhrajahu tirmidhi wa da'afahu al-albani fi da'if al-jami' hadisin da ya zamanto ingantacce shine addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce bauta domin a kalkashin addu'a akwai kaskantar da kai da bukatuwa ya zuwa ga Allah madaukaki kuma wannan nau'i ne na bauta qala wa fi wa fil hadith sahih ya zo a cikin hadisi ingantacce ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah a halin kuna masu tabbat da cewa Allah zai karba mu kag mutun ya zama to iya roƙon Allah iya sa shakku anya Allah ya karba ko bai ya karba ba a'a ka shiga cikin addu'a kai addu'a tana da garantin cewa Allah madaukaki zai karba ma domin bawa Allah madaukaki na nan wurin da inda bawan shi yake zatan bawan shi wa fi akhir ya zo cikin wani hadisi daban mallam yas'alillah yaghdab alai dukkan wanda bai ya roƙon Allah to Allah na fushi da shi kuma Allah shike da abun badawa sabanin wani wani abu daban wa hadith laysa shay'un akrama ala Allah min addu'a babu wani abu wanda ya karamci ga Allah madaukaki kamar roƙo Allah na san a roƙe shi kuma shike da abun badawa rawahu ahmad wa tirmidhi wa ibn majah wa ibn hibban والحاكم وصححه حديث نكما إن قنتتي كما قال أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحسنه الألباني في صحيح الجامع وقوله الدعاء سلاح المؤمن فلما زال صلى الله عليه وسلم ديتي الدعاء مكامين نمومني وعماد الدين ونور السماوات والأرض كما جمشكي نينا الديني hasken sammai ne da kasai nam shi ma hadisi ne wanda ya zamanto sai dai hadisi ne mawdu'i kamar yanda lafazin karshen abu wa imaduddin yace imaduddin wa nuru samawati wal ard قال أخرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه وقال الألباني رحمه الله في صحيح الجامع موضوع yace hadisi ne wanda ya zamanto mawdu'i kuma akwai kamshin wata a cikin shi inda yace wa imaduddin wa nuru samawati wal ard rawahu al hakim wa sahha in ba haka ba addu'a silahul mu'min la la wannan yanki na hadisi zaman to iya da ingantacce wa qawluhu sallallahu kullu shay sallallahu kullu shay'in hatta shisa'a idan qata'a ku roki Allah madaukaki komi dukkan abin da kuke bukata ku roki Allah madaukaki hatta gyaran rawaita ko ta tana ta takalmi idan ta cire shi ma a wannan lokaci ku nemi taimakon Allah madaukaki ku roki Allah ya agaza muku a bisa gyaranta alhadi wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas shisa nam akhrajahu al-bayhaqi fi shi'ab al-iman min hadith aisha mawqufan wa da'afahu al-albani fi lakin akwai inda yake da inganci nam inda malamai sun yi bayani akan daraja sun ba shi daraja na Hassan domin akwai hadisai wanda suka raba mai ba suka raba mai baya suka goya mai baya nam qala afdalul ibadati addu'a mafificin ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su mafificin bauta ita ce na daga mafificin bauta addu'a wa qara'a sannan ya karanta wannan aya wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku roke ni zan karba mu rawahu al-munzir wal hakim wa sahaha na shi ma nan mala ya raunar da shi qala akhrajahu al-bayhaqi na qala akhrajahu al-hakim min hadith abdullah bin abbas wa hassanahu al-allama al-albani kenan hadisi ne hasan cikin silsila as-sahiha wancan wanda ya zama to da'ifi hadisin da ya gabata ne qala wa hadith da hadisin da yazo allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamd bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan al-hadith na'am shi ma hadisi ne wanda imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahih abi daud shine fada a manzo sallallahu alaihi wasallama da yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd ya Allah madaukaki ina roƙonka cewa wa godiya duka mulkin ka ce taka ce la ilaha illa antal mannan babu wani abin yawa bauta da gaskiya sai Allah sai kai Allah antal mannan kai ne abin wanda kake badawa wanda yake ni'ima mai yawan ni'ima wa hadisi da hadisi Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ma hadisi ne wanda ya zama to ingantacce Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Ibn Majah suka fitar da shi Imam Al-Albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin sahih Abi Dawud shine fada manzo sallallahu alaihi wasallama da yace ya Allah inni ina roƙonka cewa lalle kai Allah maɗaukaki kai ne Allahn da ya zamanto mafi, mafi cancanta a bautawa babu wani sai kai Allah al'ahad wanda ya zamanto kai kaɗai ne a samad wanda kake dogaro da karan kanka baka buƙatuwa ya zuwa wani alladhi lam yalid wanda baka aifu ba wa lam yulad wanda ba aihe shi ba lam yalid bai aifa ba wa lam yulad ba aihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai kasance mashi wani tsani ba abokin tarayya wa misalu hadha fil kitabi wa sunna aktharu min an yuhsa fi du'a mala yace da kwatamcin wannan a cikin alqur'ani da sunna manzala sallallahu alaihi wasallama sun yi karihin a kididdige su fi du'a a cikin addu'a alladhi huwa su'al wa talab wanda ya zamanto shine roko da nema faman jahada kauna su'ali kau faman jahada kaunu su'ali wa talab ibada dukkan wanda ya musun kasancewa roko da tambayar wani abu bukatuwa ya zuwa wani abu ibada ce faqad sadama nusus to tabbat yayi karo yayi cin karo da nasusi na alqur'ani da sunna wa khalafa al-lughata kuma ya saba wa halshi na larabci wasu imalin umma salafan wa khalafan da yanda al'umma ta awaitas da wannan al'amari na malamai al'umma magabata da na baya iya da kyau mu tsaya kan wannan gaba abinda muka wani daidai Allah madaukake ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk